بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin 17 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 25 insha Allah cikin jirgin darussa daga littafin Zawaidus Sunan al-Kubra lil Baihaqi على الكتب الستة وند الشيخ صالح ابن أحمد الشامي يتترى حديثاً دا بيهكية كأيتدسو وجر رواية ودن دا أصحاب الكتب الستة بسر ويتوبا الله يساكا مشتع الخير الله كما يجيك على الإمام البيهكي ذا متاشي كيس ايه اند ماليكي چوا واتو كتاب المقصد الثاني العبادات من جمع المقصد الأول za mu shiga al-maqsadu thani al-ibadat wato hadisai wanda suka shafi ibadoji na yau da kullum so da kai fara da al-kitabul awwal shine kitabut tahara al-fasl al-awwal babul miyah babun dake magana akan ruwaye babu ma jaa fi ma'il matari babun abin da yazo game da hukuncin ruwan sama ruwan sama na da tsarki a iya ibada da shi ne matsayin sa yace an sa'ad ibn abi waqqas qala laqad ra'aytuni ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'in min as-sama'i wa inni la adluku dhahrahu wa aghsilu yace na ganni da ni da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin ruwan sama wato ina har ina mushi dalak ina ina ina mushi ina dirza mushi wato gadan bayansa ina wanke shi qala adh-dhahabi al-imamu zahabi yace sanaduhu wasat wato daga cikin talkhis kenan na na sunan al-kubra isnadin sa matsakaici ne babu ma jaa fi ma'il bahari babin da yazo game da ruwan teku ana bi hurairah ta kala kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman sai na abu hurairah yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama faja'ahu sayyadun sai wani masunci ya zo masa faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ina nan tsaliku fil bahari nuridu saida mu mun kasance mukan tafi mahau jirgin ruwa kwale-kwale cikin teku muna nufin wato kamun kifi fa yahmilu ma'ana fa yahmilu ahaduna ma'ahu ahaduna al'idawata mukan ɗauki wato Uh, jarba ta ruwa guga ko wani abin nan salka haka abin zuba ruwa wa huwa yarju an ya'khudha sayda qariban fatan shi cewa ba jimawa za a yi a cikin ruwan ba sai ya dauki ruwa da bai wuce misali a ce galan ɗaya ba lita biyar misali yana tunanin ba nisa zai yi na lokaci da tsayi a cikin tekun ba zai dawo gaba sai ya dauki ruwan da yake ganin zai ishe shi farubbama wajadahu kadhalika wani lokaci yakan dace ya samu wato wannan abin suna shi kamar yadda ya lissafa wa rubbama lam yajid sayda hatta yabluga min al-bahri makanan lam yadhunna an yabluga wani lokaci kuma ba zai samu abin farauta na kifin ba har sai ya wuce inda yake tsammanin zai kai a cikin kogin falla'allahu kuma watakila shi din yahtalimu zai zama wato yayi mafarki aw ya tawadda'u ko ya Allah shi ta kare fa in iktasala aw tawadda'a bi hadha al-ma'i wannan ruwan ya dauke shi dan ya sha ne domin ruwan teku din malihun ne mai gishiri ne ba shi da dadi a sha ya dauki wannan dan ya amfani da shi na sha to idan ya kamu da larurar mafarki ko larurar alola in ya biye mu wannan larurar sai ya ƙarar da ruwan bai sha ba fa in iktasala aw tawadda bi hadha al-ma'i fala alla ahaduna yuhliku wal atash watakila sai kishi ya kashe mutum fa hal tara fi ma'il bahri an nagtasila bihi aw natawadda bihi ya rasulullahi shin kana ganin babu lafi wato mu yi alula ko mu yi wankan janaba da ruwan kogi din idza khifna zalika idan muna tsoron haka faz'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala mai riwaya yace Abu Huraira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace igtasilu minhu wa tawaddau bihi ku yi wanka ku yi alola da ruwan teku din ba komai fa innahu at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu shi kogin shi teku ruwansa mai tsarki ne kuma duk abin da ya mutu a cikin sa wato ya halasta ci wannan hadisi ne wanda yake wato sananne a babuka da ke magana akan ruwa kuma magana mafi inganci shine ya inganta yana dauke da masail da suke nuna wato waɗannan ɗabi'a ta ta su cewa ashe an santa a wannan yanki duk da makka da madina duka babu teku to wataƙila sai ka yi tunanin ko mutanen jidda ne ko wani yanki makamancin haka su ne suka zo suka yi wannan tambaya kuma kama abin da makaranta a cikin jami'u bayani da ilmi ya nuna cewa su mutanen da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sukan bar tambayoyi ne har sai in suna da matsala da abin bayan rimu yanzu ake kirkiran tambayoyi don a ta da jalli joga ba kaga abu ne ya faru da su kuma suka zo suka yi bayani kuma haka ake son ka yin tambaya ka yi bayanin matsalarka problem ɗinka da kuma solution ɗin da kake nema ka tuntuɓa a wurin malamai sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abin da ake cewa jawabul hakim wato ya fara da amsar ya ƙara musu da abin da basu tambaya ba kaga da idan tsaya iya igtasilu minhu wa tawaddau wannan shine tambayar su amma sai ya kara musu da fa innahu tahuru ma'u yana musu cewa ba wai larura ce ta sai ce sai Allah ba dama asali mai tsarki ne sabanin abin da suke tsammani yace ruwan yana da tsarki kuma duk abin da ya mutu a cikin sa wato a da gaskiya abin da ake iya ci dama can asali to ana iya ci alhilmatatu al-imam malik ya rawaito wannan riwayar a cikin muwadda duk da wannan littafin zawa'id ne amma wannan kisa tana da asali akwai riwaya ta da ba wannan lafazin ba a cikin sunan Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah haka nan da sunan ta Imam Ad-Darimi wa ana bi hurairata anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yutahhiruhu al-bahr fala tahharahu Allah duk wanda teku ta kasa wanke shi to Allah ma ba zai wanke shi ko kuma kada Allah ya sa ya wanku wato indai a ce yana ganin rashin tsarkin ruwan teku to kawai baya neman tsarki mutane suna itikadin ruwan bai da tsarki saboda ka gansha ida haka yana da duhu yawanci kamar shi na na na jidda din ai wannan ne ai baharul ahmar ne yake zo jidda ko kuma wannan da yake nan da ya ratsa wannan kasashen namu ta Lagos har ka fita har zuwa Mauritania shine cikin tsakiyar Afirka yaje can ya hade da Pacific shi ma za ga yana da duhu kuma yana da gafi to sai mutane suna ganin kamar ba zai yi alula ba ko yanzu ne idan Allah ta kama ka zaka yin alula da shi da wannan yashin da ke ciki da kuma kana yin alula da shi ko wanka ya kama ka qala az-zahabi isnaduhu sahih wa ana bi tufail amir bin wasila abi tufail shine wannan sahabi karshen mutuwa cikin sahabbai ko anna babakrin radiyallahu anhu su'ila an maitatil bahri faqala huwa at-tahuru ma'uhu al-halalu maitatuhu wannan ma arwaito kenan mawqufan daga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yace an tambaye shi game da ruwan teku yace ai ruwa ne mai tsarki kuma duk abin da ya mutu a cikin sa halas ne a ci wa ana abdullahi ibn amr annahu qala ma'ul bahri la yujzi'u min wudu'in wala min janabatin inna tahta al-bahri naran thumma ma'an thumma naran hatta adda sab'ata abhurin wa sab'ata anyarin sayyidina abdullahi dan amru dan as shi kuma sai ya bada fatawa akasin waccan yace inna ma annahu qala yace ma'ul bahri la yujzi'u min wudu'in min wudu'in wala janabati ruwan teku baya wadatarwa ayi alula ko wankan janaba inna tahatal bahri saboda a kasan tekun akwai naran akwai wuta thumma ma'an sannan wani ruwan sun manaran sannan wata wutan hatta adda sab'ata abhurin sai da ya kirga layers guda bakwai ruwa wuta ruwa wuta ruwa wuta har kafa bakwai wa sab'ata aniyar hakaza ruya mawqufan wannan magana riwaya ce mawqufiya daga shi sahabi Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa asalin riwaya tana cikin littafin Ibn Khuzaima da Abdurrazzaq sanani da isnadi wanda yake munkari al-Imam Badruddin Ibn al-Mulaqqin ya raunata ta haka na Sheikh al-Albani a cikin Ba'ifa a cikin lamba hadisi na 478 akwai ta riwaya ma a cikin sunan Abi Dawuda da ta zo da lafazin cewa la yarkabul bahara illa hajjun aw mu'tamirun aw ghazin fi sabilillah kada wanda ya sake ya hau jirgin ruwa ya hau teku sai dai in zai tsallaka ne ya tafi aikin haji ko umara ko zai tafi jihadi sai ce fa inna tatal bahari naran wa tatan nari baharan shi ma wannan na Abdullahi dan abu dan as ne a zahiri duka riwaya ce guda daya haka wannan yana cikin sunan abi dauda da littafin zawaid na al-harith ibn abi usama kuma shi ma munkari ne kamar da shaykh al-albani ya fada a cikin ba'ifarsa saboda haka wannan wannan wannan riwaya bata tabbata ba abin take ba na hukunci bai tabbata ba zahabi yace hadal mawqufu sahihun wannan mawqufi isnadin sa mawqufan sahihin amma matnuhu munkar bai da ba, ba a karbarsa hakanan kuma a cikin isnadin ma akwai mutane wanda suke ababan kyama wajen riwayarsu wa an ya'la qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'la yake cewa manzon Allah ya ce alaihi salatu wassalam al-bahru huwa jahannam kaga ruwan teku kamar yadda mai murkatul masabi ya fasara yace huwa ma'anahu al-bahru sa'abun ka'annahu jahannam teku wuyar sha'ani ce da ita kamar wutar jahannama thumma tala sannan sai aka ce annabi ya karanta naran ahata bihim suradiquha wata wuta wadda wato katangunta sune suradiq jam'u surduq sun kewaye wutan a nan duniya kira wai wuta tana kewaye da wani wata katanga shine tekun da ke kewaye da ita qala ya ala wallahi la adkhuluhu abadan ya ala yace na razi da Allah ni bazan saki in hawo wani abu a shiga da ni teku ba wallahi la tusibuni minhu qataratun abadan zan sake ruwan teku ko dugo ya taba da yau kan shi wannan alƙawarin qala zahabi la a'rifu bun huyayyin a cikin isnadin akwai mutum mai suna Muhammad ibn Huyayyin Rabi ya ce ban san shi ba Al-Imam Ahmad ya rubuta wannan riwaya hakanan Al-Hakim Abu Abdullah ne Saburi kuma ya inganta shi kuma Rabi ma bai mushi mu'arada ba hakanan Al-Bukhari a cikin Tarikh Al-Kabir sai dai Ash-Sheikh Al-Albani Malam Muhammad Nasiruddin ya tafi shi zuwa ga raunin wannan riwaya kamar yadda yake cikin lamba hadisi na ɗaya. da lamba 23 na cikin littafin sa mai albarka al-dha'ifa Allah ya gafarta musu gaba daya saboda babu laifi shiga teku idan ta kama kai sojan navy ne ko ma'aikacin tsaro ne kai ko wani abu da ya kai ku ko hanya ko tafiya babu laifi babu abin da ya haram babul ma'i al-mushammas babin da ke bayani akan hukuncin ruwa wanda aka yi hitin ɗinsa da rana al-mushammas shine ruwa wanda aka aje shi a rana har yayi dumi an umara radiyallahu anhu qala la taktasiru bil ma'il mushammas fa innahu yursul baras aka yi sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yana cewa kar ku yi wanka kar ku yi wanka da ruwa wanda yake mushammas wanda aka shanya shi a rana har yayi dumi fa innahu lalle shi hakan yursul barasa yana gadar da kuturta albaras haka ake kanta shi bil fatahatain baras ka a ce barsu barasu wannan riwaya mawqufiya ce ala sayyidina Umar bin Khattab wa ana Aisha ta qalat radiyallahu anha qalat is as askhantu ma'an fi shams na taba wato abin nan dafa ruwa na dumama ruwa da rana fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce la taf'ali ya humaira yake wannan yajjar mata kake haka fa innahu yursul barasa yana gadar da ainihin wato abin ga kuturta wannan yana cikin sunan sunan dar dar kutri al-imam zahabi yace mala yace hadha la yasuhu wannan bai inganta ba wa qala zahabi zahabi yace hadha makdhubun ala malik an yi imam malik ƙarya da aka danganta mashi wannan magana babu shakka waɗannan riwayoyi da suka zo ga baki ɗaya game da hani da amfani da ruwa wanda aka dafa shi da rana ba su inganta ba tsakanin manakir da maudu'ai dan yanzu ita wannan riwaya ta biyu za ga ibn jauzi ya kauta a cikin maudu'at haka na shekul albani ya zo a cikin da'ifa ya ce maudu'i ne kafin shi al'imamu shaukani a cikin alfawaidul majmu'a haka nan al'imamu ibn hajirin a cikin tafin shi guda biyu a cikin talhisul habir da nasbur raya duka ya kawo ya tabbatar da raunin wannan riwaya saboda haka zaka yi cewa malamai sun yi ganganko akan tabbatar da raunin riwaya ta fuskar isnadi in kuma ma har ya tabbata malamai masu sharhi kamar mai milkatul mafati sharhu mushkatul masabi mubarak fori yake cewa in saha fal murad minhu la itiyad wal mudawamatu ala zalik sai dai a ce ba wai dan kai so daya kawai ko so biyu ba wanda ya mai da abin al'ada kullun kullun yana yi baya amfani da ruwa wajen wanka ko alola sai ya shanya shi a rana yayi zafi sannan yake amfani da shi haka to in ma ya inganta shi ake nufi ba so ɗaya ba so biyu ba sannan kuma meye matakin ɗumi ɗin wani mataki na ɗumi sai ya yi ɗumi sosai kamar ruwan wanka ko ko ɗan ɗumi haka gama gari wannan ma wani abin tambaya ne da ba a san amsarsa ba a shekul albani ya yi magana yake cewa lallai hadisin wato mai rauni ne in ma an ruwaito shi da wani isnadi wanda yake mai saukin matsala to sai dai mauqufi dake gurin dara kutuni daga sayyidina Umar din can sai al-Imam Shafi'i a cikin al-Hawi al-Kabir aka yo haka yato magana shi yana cewa wala akrahu al-ma' al-mushammasa ni bana ganin kyamata game da amfani da ruwa da aka dumama ta hanyar ajewa a rana illa min jihati tibbi sai dai in an bincika a likitance ya tabbata cewa da matsala likarahiyati Umar zalika saboda Umar an ce ya kyamace haka yace to amma abin da yake nake ganin ya dace a bincika a likitance to har a wannan zamanin ina dan kankanin la'akari na da bincike na da ɗan leƙe-leƙe na banga wani bincike na ilimin likitanci da ya tabbatar da cewa amfani da ruwa wanda yake mushammas wanda aka hitin ɗin shi da rana ta fuskar yin wanka cewa yana gadar da ciwon kuturta ko ma wani ciwo da ke da alaƙa da ciwukan fata ni ban sani ba amma na san malaman kimiyya sun yi magana a kan ruwa wanda ya zafi ta fuskar rana ce ta zafafa shi game da sha wannan shi kuma da alaka da irin container da ruwa yake cikin akwai containers misali a ce leda irin tafiya wata ko ta irin roba ko irin dan abin da ake yin take away yanzu mai kama da susu susu din nan kusan yana da illa akwai wuraren ma da an haramta amfani da shi kamar jihar Lagos haramun ne kana sai da abinci kana sa mutane a wannan kwana za iya kama ka ji a kulle ka saboda yana da illa to kamar leda fiya wata ko wani container makamancin sa ko wannan roba mata bottle water idan ka aje shi kamar a cikin mota zafin rana ya ratsa motar zaka zo ka je zafi ko idan ka aje ruwa a dashboard ko ka aje shi a rana idan yayi zafi wannan zafin da yayi to akwai yiwuwar ya zama rays din ranar yayi metropolitan wato yayi ta'asiri akan wasu particles wasu ƙwayoyin halitta da ke jikin leda kuma ya ca kuɗi da asalin ruwan akwai yiwuwar haka a jikin ledojin ko jikin kwantena a kosa halittu waɗanda rana in ta gasa su suna iya su firzar da wani chemicals ko wani ragowar particles sai zama ya ca kuɗi da ruwan za ka sai ruwan ya zama yanzu ba mai nagarta ne kamar yadda yake asali ba tsarakan ka sha shi ko kan mu'amala ka al'adancen shi kana ya kama da wani cuta da ke cikin wani abu irin cutukan na zamani su kansa su waye suna iya faruwa daga wannan shi yasa asali ma ba abu ne da ya dace ba a dinga yin ruwan aleda kuma waka ga ma yan gari ma suke shin shi idan ina jin duk duniya yanzu nan ne kare yake shin shi sai kuma kasashen nan babbabtan mu da suke koyi da mu su ma duk sun shiga yi su Nijar su Kamaru su Kwatano da da makamantansu amma dai anan a kinkiro wannan fasahar ta yin ruwa ana silin din shi aleda ko ina a roba yake kuma robobin ma suna da wato abin nan standard ma'auni na kiwon lafiya da ya kamata su cika suna da shi sannan kuma dama ana so koyo shi zama ana storing din shi a cool and dry place wato wuri wanda yake mai sanyi kuma wanda yake busasshe babu rima babu raba ko dai a fridge in ana so ya sanyi ko kuma a ɗakuna inda babu rana amma mu yanzu kaga sai ka zo ka ga masu sai da ruwa a shago sun aje su a waje da yawa da suna ana display rana ta gama musu dan banzan duka kuma zo ana siya to wannan akwai hadari in za ka ci fiye wata ka kiyayi siyan wanda rana ta buga ka kiyayi siyan wanda rana ta buga musamman a wuraren da ake yawan ake zafi din nan inda har ana aje shi inda rana na iya samun dama ta buge shi iya san ranta ko to ka daina siyan shi wannan don tsara lafiyar jiki amma dai in an ɗebe shi an yi wanka to babu komai da za ka siya buhun fiye watanka mai zafi ka je dukkan huda su ka juye ka yi wanka babu komai inda yake mamunin za a nan zariya ba cika irin wannan ranar ba a dutsen ma ne na ga irin wannan ranar wadda fiye wata in ka aji shi bayan 2 hours na rantsi da Allah babu exaggeration za ka yi sami lifton in ka zuba a hannunka sai ka ji kamar zai kona ka ni na gani ne ba wai labari ba in ana lokacin zafi da ake a irin garuruwan katsina dutsen ma zamfara da sauransu zafi yake yi sosai wanda za ga leda ma ta yi wani laushi ita ma alaman rana ta jika ta daga nan kuma za ga ruwan ya yi particles za ga ya yi iska haka a cikinsa ya yi ramuka so almuhimmu dai ta ɓangaren sha akwai matsala ta fuskar irin kwantenan haka nan idan ka aje ruwa a cikin mota kasan mota aka ɗage gilashi to tana absorbing heat da yawa musamman gilas ɗin wanda yake mai haske ne babu babu tint tint yana yana ɗauke yawan zafin ina yin physics gane ina malami su ba yau baya nan ko ya taimaka mana alan sai dai kai ga kanan eh white surface yauwa eh amma idan mota tana da tinta da ba ta zafi da yawa ko ba ta zafi kamar yadda mai ordinary glass yake zafi ba yau shi ke absorbing life surface wancan kuma yana yana da failing ba yau shi nake sun ce to ka gan ya absorbing nan da yawa za ka ga wani lokaci har roba sai ga ta ta canza shape ko kun lura za ta yi kamar tana so ta narki ko kuma ta danyi ta danyi wani malkwade haka kamar kamar an kawo ta kusa da kusa da murhu to wannan ruwan da ke cikinta a haka ma'anar shi kuma is no longer safe ya rage nagartar shi saboda a jikin roban abinda aka sana'anta robar da shi akwai abubuwan da wannan zafin zai sa su fita su haɗu da ruwan zai sa su fita su haɗu da ruwan su saboda haka sai an kiyaye amma dai wannan ta fuskar fiƙihu malaman fiƙihu suna aiki da wannan karatun me yasa suke aiki da shi saddun zari'a saddun zari'a ne malikiya suna aiki da shi saboda saddun zari'a duk da hadisan ba su inganta ba saboda idan ka zo kai wankan tunda abu ne mashahuri ina jin kowa ya san wannan karatun a cikin fiqh malikiya ko ba za a wuce risala ba sai ka san wannan karatun to saboda idan ka zo kai wani abu ya faru zaka ta tunani ko abu ma bai faru ba zaka ta tunani to kan dai fa zan samu cuta kaza to kaga saboda wannan sai aka ce to ka ayi kawai tun farko da haka zaka ga ake gujewa abun sannan lafazin humaira laƙabi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma Aisha radiyallahu anha ya zo a cikin hadisai da yawa mafi yawan su ba su inganta ba har ma al-Imam Ibn Qayyim a cikin Al-Manar al-Munif yake cewa duk wani hadisi da ya zo da lafazin Humaira bai inganta ba ya kafa ka'ida a haka amma Sheikhul Albani ya mai masa da martani akan cewa wannan ka'idar akwai abin da za a istisna'i daga cikin ta ya faɗa a cikin littafin Adabu Zifaf da cikin littafin abin nan wato Irwaul Galil na jinku cewa lalle akwai wato wasu wurare da aka samu riwaya ta zo kuma ta inganta kuma ya buga misalai wallahu a'lam babul ma'il musakhan to ga ɗayan ruwa wanda aka dafa da wuta wutar kara ko wutar hita ko wutar murhu ko ta gawayi ko dai duk wata wani hanya da ake amfani da shi na wuta a dafa a dafa ruwa ina hukuncin amfani da shi malam yace anil asla ibn sharik daga al'asla ibn sharik ibn auf bin sharik kenan al'araji qala yace kuntu arhalu naqata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ni nake daurawa raqumar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siddi fa asabatni janabatun fi lailatin barida wata ran cikin wani dare mai sanyi ana hunturu sai kuma na samu janaba wa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arrahilata kuma annabi yana buƙatar wannan abun hawa zai amfani da shi fakaritu an arhala naqatahu wa ana junubun sai na ji kyama saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ji kyamar a ce a yadda nake din nan in taba abin hawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai zauna wa khashitu an aktasila bil ma'il baridi fa amuta na ji tsoron kuma wanka da ruwan sanyi zan iya mutuwa ruwan sanyi da baka saba da shi ba jikinka bai saba da shi ba hadari ne kwarai musamman irin sanyi da ake a kasar Madina ana musu sanyi sosai kamar da ana zafi ana yin zafi sosai saboda mene saboda duwatsu duk garin da yake da duwatsu yanzu kamar wancan da muka ambata dutsen ma suna da sanyi mai yawa lokacin shi yayi suna da zafi mai yawa inda ake rayuwa kusa da dutse ana samu haka saboda dutsen shi yake absorbing wannan heat din ya sako shi da har da dare za ka ga da daddare wasu wuraren sai an rufe ana jika bango ba ka ba za a yi kwana cikin daki ba bango haka sai an dinga ɗiba ruwa ana ana jika mai sannan ya sanyi sannan a buɗe ɗaki can zuwa ƙarfe sha ɗaya ya yi sanyi sannan shiga kwanta ya ce to a fadakarar hadithi sun makala wawa za'atu a hajaran ya ce sai na sa wani a cikin hadisin ya kira wani ya ce da Allah zo ka taimaka mini ka yi wannan aikin na sanya siddin ya zo ya yi shi kuma sai ya nemo duwatsu fas a fadatu a hajaran fa'as hantu fiha ma'an ya saka dutse murhu kenan na dafa ruwa na yi boilin ruwa faktasaltu na yi wanka sun malahiktu rasulallah sallallahu alaihi salama faƙala sannan na je na riski manzo Allah sallallahu alaihi salama sai annabi ya ce ya asla'u mali ara rahilataka tatribu me yasa na ganka a sukwane fa qultu ya rasulallah lam arhalha sai ai manzo Allah ba ni ne maka ba kaji kaji kaji ya ambaci hadisin ila an kala qultu fa askhantu ma'an faktasaltu an ga mai cewa ai na yi wanka ne da ruwa na na dimba ruwa na yi wanka shine annabi bashi labarin cewa ai an saukar da ayatu sa'id fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi ru'usikum wa arjulikum to fatayammu sa'idan tayyiban afwan ko sai ce qala zahabi tafarrada bihi al-ala'u al'ala shi ya kaɗaitu da wannan riwaya wa ma huwa bi hujja kuma ala'u ba abin karɓe ba ne wa an aslam maula umar anna umar bin khattabi radiyallahu anhu kana yusakhinu yusakhanu lahu ma'un fi qumqumatin wa yaktasilu bi daga aslam maula umar bararan bawa umar yake cewa anna umar bin khattab sayyidina umar dan khattab ya kasance yusakhanu ana dumama masa lahu ma'un ruwa gare shi fi qumqumatin a cikin kumkuma kumkum ala wazani hudhud ana yi karantawa da ta'un a ce kumkumatu ko ba ta'un a ce kumkum kaman hudhud asalin kalmar ba larabci ba ce rumiya ce ma'ananta kamar yadda suka faɗa ina'un dayyuqur ra'as wata wani kwano ne ko wani wani mazibi wanda aka mishi rufaffen baki kamar da ake yin tulu misali ko ake yin wani abu makamancin haka yace yusakhanu fihi alma ana dumama ruwa da shi yusna'u min nuhasin ana kera shi ne daga azurfa da azurfa ake shi tukunya ce ta azurfa wanda ake yin ta musamman dan dumama ruwa mai da kagare mutanen da suna yi duk gida akwai tukunya ta musamman ta dumama ruwa mu kaga da a nan kasar ta shafa ce ake irin wanda ƴan kwankwan suke mai buɗaɗɗen bakin shafa ne ko menene aluminium ko aluminium irin aluminium da ake yin roofing in ka je gun yan kwankwan musan kwanan ba ana yin shi ba da irin shi ake sai ai wata abu kamar garwa shi za a dinga zuba ruwa da safe kowa ya wanka a tafi makaranta a yawancin gidaje da wasu kuma a samu kwalla irin yadda masu shayi suke kwalla ko rabu makamancin haka yanzu kuma da zamani ya zo sai aka zo da hita wannan ta nasara wadda ake tsomawa aka zo da jog na nasara mai wuta da nasara ma ya kai ya kawo sai ya sa aka girke mutane shi a cikin toilet yanzu yan gayu daga toilet din su kawai suke budewa ka ji ruwan zafi sha shikenan ba wani abu to haka an kashe mai kwankwan kasuwa amma da kowa ita ake siya a gida saboda tana da saurin kama heat nan da nan za ta yi zafi a dafa ruwa to sai na umar yana da shi ya kasance yana ɗumama ruwa ya yi wanka za ka halas ne mutum idan zai wanka ya ɗumama ruwa kuma ɗumama ruwa bai hana shi ya zama mai tsarki bai cire mai tsarki kuma gani kuma ba zaranta ba ce ka ce kai da ruwan sanyi kake wanka ka je ka kamu da wata cuta ko kuma sai bayan shekaru ƙashinka ya gaya ma ruwan sanyi yana da illa ga wanda jikin shi bai saba ba musamman ƙananan yara ba daidai bane a danga musu wanka da ruwan sanyi yana shiga jiki kuma yana iya cutar da jikinsu daga baya musamman kasusuwan jikinsu a yace wa qala qala abul hasani hadha isnadun sahihun wa qala ibn turkumani fi isnadihi rajulani mutakallamun fihima ibn turkumani mai abin nan al-jawhar an-naqi firda al-bayhaqi babu taharatil ma'i al-musta'mal babin da ke bayani akan tsarkin ruwa wanda aka yi amfani da shi used water wato kayi wanka a bokiti sai wani ya saura shine used water kayi alola a gwangwani sai wani ya saura used water ka sha ruwa a roba ka rage duka wannan shine ma'anar used water shin yana da tsarki ko bayi da shi an ibn abbasin fi rajuli yagtasilu fil ina'i فينتدح من الذي يصب عليه في الإناء mutum ne yake wanka sai ya zama ruwan da yake ɗiba kuma wani na komawa cikin roba ko cikin bahon ko cikin bokitin ko cikin ƙwariya haka wanda yake ɗiba nan ya taɓa jikin shi kuma ya koma ciki to ya matsayin wannan ruwan qala innal ma'a tahurun wala yutahhiru wannan ragowar ruwan mai tsarki ne amma ba za a sake amfani da shi don yin wani tsarkin ba idan akwai wadatar ruwa idan kuma babu wadata to ya halasta amma wannan ruwan yanzu mai tsarki ne da zai taba ka ko kai wani amfani da shi biya na jisa bane ko mun gani ragowar ruwa din wanda aka yi amfani da shi aka yi wani abu to haka kuma a alal misali ruwa irin wanda ake tarewa a sink ko a bab abin wanka irin na yan gayu din in ka tare ka shiga ciki kai wanka a cikin shi shi ma ya zama musta'mal a hakan shi yana da tsarki bai zama najasa ba amma kuma ba daidai bane wani ya sake amfani da shi sai in ana wahalar ruwa ya zama babu wani ruwa sai shi shine makharaj na hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana amfani da ruwa da shi da matarsa wa ibn abbas annahu su'ila an thamaniyati rahatin iktasalu min haudin wahid ahaduhum junub an tambayi sayyidina Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda game da wasu mutane su takwas wanda suka yi wanka daga wani tafki guda ahaduhum junub daya daga cikin su ya da janaba qala ibn afqala ibn Abbas sai ibn Abbas ya ce innal ma'a la yunajjisuhu shay'un lalle shi ruwa wani abu bai mai da shi najasa inda ya yanzu sunan shi ruwa ba a ce ruwan wani abu ba ta hanyar sunan shi ruwa yana da tsarki shi ne asulu game da shi amma an ce ruwan kwata ruwan wanki ruwan ɗauraya to shi za a fara tunanin meye matsayin shi wa an jabirin kala kana ahaduna ya atil gadira wa huwa junubun fa yaktasilu min nahiyatin min ɗaya daga cikin mu yakan je ya samu gadir wato wani tafki wa huwa junubun yana yana da janaba fa yaktasilu fi nahiyatin min sai ya keɓe wuri guda ya wankansa a ciki in ya wankan kuma kaga ruwan ya haɗe da sauran ruwan tafkin amma babu komai insha Allah wa an jabirin annahu kana ya'muru ahlahu yatawadda'una bi fadli siwaki jabiru yakan umarci matansa su yi alola da ragowar ruwan da yayi amfani da shi wajen yin aswaki kamar misali ka zuba ruwa a ƙwarya ko wani roba kai aswaki sai ka kurkura bakinka ko ka wanke aswaki a ciki kaga shine ragowar ruwan aswaki zai ce ba kuma suna yin alula da shi babul ma'i fihi asarul ajini babun da ke bayani akan hukuncin ruwa wanda a cikinsa akwai birbishin kullu al'ajin shine al-ma'ajun kenan hukunci tana mai suna yanzu 'yan rukuya ce alma'ajun wannan ba larabci ne amma ba mai inganci ba domin a akwai siga sanannu na ismul maf'ul ga kalmomi a larabci akwai wanda yake da wazanin maf'ul akwai wanda yake da wazanin fa'il tun ba an same shi haka ba juya shi ɗin ya zama gwaranci kenan kaman katil katil ba a cewa maqtul katil ake cewa haka zamil ba a cewa mazmul kuma shi ma'anar shi wanda ai allazi zamaltahu duk wanda yake ruba'i to yana zuwa ne da sigan fa'il qatal qatala ko qatala fa huwa maqtil ko a qatala ne zama kenan huwa qatil sun yaki da junansu ya zama hadha qatala yaqtulu fa huwa qatilun haka ajana ya'junu fa huwa ajinun haka laraba suke fadin wannan haka a a wancan me na ambata ma zamala ko yawa zamil zamala yuzamil fa huwa zamil sanan dai kala daban-daban ma'aunan to amma mu mun saba da da fadin shi da maf'ul sai a ce ma'jun maqtul haka ire-iren su suna nan da yawa a cikin larabcinmu na hausa tun da mu hausawa ne mun karba kuma daidai ne tunda hausawa suna faɗa amma kuma ana larabci gangariya to a guje wannan gwarancin amma da kakwai na gaji aka cewa ma'ajun kuma abinda ake nufi da ajin shine kwaɗi na gari na abinci kama abin da ake yin ƙosai ko ɗan wake ko waina ko gurasa duk wannan gari ne ake kwaba shi sana'a abinci da shi ko shi ake ce ma aji ku kuma na kuma lan khalit ne khalit ne na substances kala daban-daban waɗanda kuma ana yin su ne don magani ba da abinci ba to ban sai da kuka samu sunan shi ma'ajun ba ya kamata dai ku bincika a ilmanci haka yake daga larawa yan uwanku masu abin da kuku da namu ne na gida kuma gaske fara ko to wallahi almusta'an amma ni dai kullu abun nan ce to kaji wannan dai da ake fada dai na'am mala na'am min al'adwiya ma ujina yawa to kaga kuna da mafita min al'adwiyati ma ujina fa huwa ma'jun amma min at'am fa huwa al'ajin alhamdulillah kaga an samu mafita yawa shine abin da nake ambata ko alkama ko garin kwaki ko garin masaran aka aka kwaba shi shine ajin shine ajin kamar annabi ya ce wannan ya ce annabi kamar su sandu sha'aratu min al-ajin ko kai za hadis hadisin ajinu ko kama yasna'u alladhi ya'jinu al-ajin a cikin garibul hadis to na ku ya samu mashiga malam na magani shine ma'ajun na abinci shine ajin to ina hukuncin wanda zai alula ko wanka da wani ruwa sai da mana bokitin mutanen gidanka sai da suka yi kullu a cikin shi kuma ɗaurayar ba ta ɗaurayi ba ko kuma da ka aje wani yaro ya ɗan jefa wani rabin cokali na na kullun ɗan wake a ciki ka iya amfani da ruwanka a haka kana ɗan ganin ragowan koko a cikinsa ko ragowan kamu ko ragowan garin gurasa ko kullun kosai duk waɗannan ajin ne ya za ka yi da shi shi ne yake cewa an ibn abbasin firrajuli ya tasiru fil ina'i haka ne ko? ok an umar hani'in قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته وترانا لكسن لأكي فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم يأي مسوكي a can tudun makka faja'ahu abu zarrin bi jafnati ma'in jafnatin fiha ma'un abu zarrin yazo da wani kabaki wani kwatanniya wanda a cikinta akwai ruwa qalat ummu hanin tace inni la ara fiha athar al ajini ina ganin burbushin kullu a ciki qalat tace fasatarahu abu zarrin fagtasala sai Abu Dharin ya sa mayafi ko wani kyalle ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi shiga bayan wani wuri da aka kare sai ya wanka thumma satara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Dharin sannan sai shi ma annabi sai ya sitarta Abu Dharr din shi ma fakta sanan shi ma yayi wanka thumma sallan nabi sallallahu alaihi wasallama thamani raka'atin wa dhalika fi dhuha sana nabi ya salla raka'a takwas na sallar duha din nan wanda aka yi ta sabani akan sallar duha din ce ko salatul fati ce wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin a musan imam ibnu hanbal hakanan a ibnu majah ma da nasai sun tushe da wani lafazi duk da yake wannan isnadin nan wajen yana da illa kamar yadda zahabi yake cewa munqati wa an ummi hanin annaha kanat annaha karihat an yatawadda bil ma'i alladhi yuballu fihi al daga ummu hani aka ce tana kyamar ayi alula da ruwa wanda aka zuba masa wanda aka zuba masa kullun waina ko kullun gurasa qala zahabi munqati'un wa fihi majhulun yace wannan isnadi ne wanda yake da inqita'i kuma akwai wani majhuli a cikin sa amma dai a fiqihance babu laifi amfani da ruwa wanda wani dan abu ya shige shi matakar hayin da sunan shi ruwa bai zama ruwan kullun ba ko ruwan dauraya ko wanke wanke inda sunan shi ruwa wani abu ne kadai ya dan shiga to babu laifi mata kace take nikan inji ga kuma inda ake dafa ruwa suna ta nika ana ta nikan kosai kuma sai wani abu ya dan fada wanda bai kai ya kawo ba to ba komai amma kaga ba za a hada shi ai da ruwan da ake daure cikin injin din nan ba sai a daure kuma a baka ce kai wanka za ka yi warin wake yayin wannan ko za ka yi warin wake babul ma'il kathiri la yanjusu ruwa mai yawa baya najasa ko la yunajjasu la yunajjisu baya najasa ana bi sa'idin kala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa ataina ala gadirin fihi jifa mun zo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wani tafki wanda a cikin shi akwai jifa akwai mushe a wata riwaya wanda ke cikin sunan ibn maja ya zo da jifatu himarin mushen jaki fatawadda ba'dul qaumi wa amsaka ba'dul qaumi duk da gashi a cikin tekun ana hangen wato mushen amma wasu sai suka je sai suka yi wanka abu suka yi alula wasu kuma sai suka ki suka kame hatta ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam suka jira har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso wajen ya tare da su faja annabi sallallahu alaihi wasallama fi ukhrayatin nas sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a ƙarshen mutane faqala yace tawaddau ku yi alulaku washrabu ku sha ruwan fa innal ma'a la yunajjisuhu shay'un lalle shi ruwa irin wannan mai yawa na tafki to babu abin da ke same najasa inda har yanzu yana nan sunan shi ruwa dan wani abu ya fada yayi mushi ko wani abu ya fita daga ciki ko an shiga da wani abu ciki har yanzu sunan shi ruwa saboda yawan shi bai lalace baya lalacewa an muhammad ibn abi yahya an ummihi qalat dakhaltu ala sahal ibn sa'd as-sa'idi fi niswatin faqala law anni asqikum min buda'a lakarihtum dhalika Sa'al ibn Sadin Asaid yake ce musu da zan ba ku ruwan bi'ir buda'a wannan rijiya mashahuriya ta Madina da zan ba ku ruwan ta in ce ku sha da sai ku ce ba kwa so ko walaqad wallahi saqaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi yadi minha ce amma kuma na rantse muku da Allah na ɗebo ruwanta da hannuna na bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha isnaduhu hasanun mawsul isnadin shi kyakkyawa ne kuma tabbatacce قال ابن التركماني في سنده اضطراب فكيف يكون حسنا ce kaji magana isnadin fa yana da raurawa kai ya zai a ce hasan ne wato yayin musu da martani kenan wa an ikrima anna umar radiyallahu anhu warada hauda majanna ikrima yace wata rana umar dan khattab ya wuce ta tafkin dake majanna inda kasuwan nan take ta jahiliya zu majanna faqila ya amiral mu'minin innama walagal kalbu fihi anifan zai amfani da ruwan sai aka ce ya sarkin muminai dazufa kare yayi lallage a ciki fa qala yace innama walagal kalbu bi lisani fa shariba wa tawadda yace kare da yayi abin nan ai da harshen shi yayi lallagen ya sha ruwan kuma ya alula wa wa an sufyan qala hadathana manbud an ummi wani mutum ake cewa mambuz ibnu abi sulaiman wasu ce sunan shi kenan wasu ce lakabin shi ne sulaiman ibnu abi sulaiman yana riwaya koyaushe daga mahaifiyarsa qala take cewa kunna nusafiru ma maimuna mun kasance ma tafiya tare da maimuna matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fatamurru takan wuce bil ghadiri ta kogi ko tafki fihi al ba'ru wanda a cikin sa akwai kashin awaki ko tumaki shine al ba'r wal ujlanu a cikin shi kuma akwai a wannan a wannan dan dan karamin kwaran nan da mai kalar bulu bulu din nan maƙesu ko dungura kashi ake ce mai ku wasu ‘yan ƙananan ƙwari haka da suke faɗawa ruwa su ne al'ujilan jam'i ne na ujila a ju'ala ju'ala sai a ce ju'ulan fatan shirabu minhu autu ta wabba bihi takan sha ruwan kuma ta yi alula da shi wa'an sa'id bin musayyab ƙala inna ma'a tsahurun kulla inna al-ma'a tahurun kullahu la yunajjisuhu shay'un lalle shi ruwa mai tsarki ne gaba ɗayansa babu abin da ke sa masa najasa babun idza balaga al-ma'u qullataini idan ruwa ya kai duro biyu hukuncin ruwa idan ya kai duro biyu an abi umamat al-bahili qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza kana al-ma'u qullataini لم يخن لم ينجسه شيء إلا ما غلبه ريحه أو طعمه idan ruwa ya kai yawan tulu biyu ko duro biyu shine kulla kulla kamar a ce ganga wataƙila ya kai 50 liters idan ya kai misali a ce lita 100 wani lokaci can mala albani allah gafata mai a karatun abin nan bulugun maram ko an taɓa lissafin najin ya kai wajen lita tamanin aka lissafa ne suke nufi da ƙulla to idan wannan ruwa idan ruwa ya kai kama a ce drum guda ko rabin drum ruwa dai mai yawa balantana kuma a ce ya kai irin waɗannan manyan tankunan na jifi masu ɗaukan lita dubu ɗaya dubu da ɗari biyar da sauransu har lita dubu biyar akwai to idan wani abu ya shige shi ba zai mai da shi najasa ba illa ma galabahu rihuhu sai in abin da ya galabaice shi warin shi da an ɗebo haka maimakon a ji shi smellless yadda ruwa yake za a ji wani wari na, bayan gari ko mushe ko wani abu dai wanda ya canza shi warinsa au babu ko kuma da zana an saka a baki za a ji ba za a ji irin yadda ruwa yake babu wani test na daban ba za a ji bashi ko ɗaci ko wani abu dai da ya shige shi wanda abin foreign ne ba a wurin yake bada ba amma idan asalin haka yake kalar ƙasan wurin ne to wannan bai canza shi ko ɗanɗanan ƙasar wurin kamar ruwan da wani ruwa ruwa akwai ruwan gartsi akwai mai gishiri-gishiri akwai mai haka sannan wani kuma ƙasar wurin rafin ko rijiyar ta zama tana da duhu ko tana da jajajaja ko tana da baki-baki sai ga ruwan ya irin wannan kalar to ban da wannan ana nufin wani abu wanda yake bare wanda ba daga jikin ƙasar ko jikin ruwan yake ba ya zo ya gamu da shi ƙarƙashin haka ruwan rafi wanda yake haɗe da irin kamar gansa kuka ko kainuwa da sauransu wannan bai da wata matsala ta fuskar ibada za a yi ibada da shi saboda wada na'uban a cikin shi suke dama amma idan wanda aka saka a kamar tanki ko aka zuba a cikin wani duro kamar irin da ake zuba a duro-duro na masallaci ko wurin da ake alola ko makamancin haka ko inda ake yin gini kamar kuna aiki a site an zuba ruwa a duro ana ta aiki da shi idan ko da ka ga yayi wani duhu ko ya birkice kamar ba sabo bane ko kamar used amma inda ya zama baya wari ko bai da wani dandano zaka yi Allah da kayanka ya daga cikin tanattu'i da mutane suke idan mutum ya shiga nan cikin bandakin ga ruwa cikin duro sai ya ce bai da tsarki kuma ruwa ne gashi nan bai da wata matsala wai sai ya tara daga famfo kai tsaye har zaka tafi ce a wannan bai da tsarki ne rashin tsarkin sa me ka gani a ciki bai da wani matsala wannan ruwan bai gaza wanda kake tara a famfon ba da irin sa daya wannan a tanatsu'i ne tsanantawa ne a addini mutane su ce ba su yi amfani da shi ba ko gaji wani ya ce wai an saka roba da ake kwafar ruwa a ciki ko yara sun tsoma buta duk ba matsala bane in dai baka ga wani abu ba sunan shi ruwa har yanzu na san so da dama muna samun wannan matsalar muna kyamar amfani da irin wannan ruwan wanda gashi a duro an tara kuma lafiyar shi lau amma dai kai kana zargin hala wani yayi mu'amala da shi ya zuba scooping bowl ko wani ma in ya zo kawai zai tsoma butar shi a ciki kawai ya ci kota to ko da an tsoma din ba komai in dai bai canza ya zama ruwan wani abu ba kama a ce misali wani saboda rashin kirki ya yi wanki ya wanke kayan shi na yan gareji kawai sai ya zuba a ciki kaga da hanzo za a ga ya zama kalar maiƙo ko ya yi baki ya yi maiƙo kuma da an ɗauko za a ji warin gareji warin injin oil za a ga maiƙon shi na san shi moist ɗin injin oil a jiki ta wannan yanzu ya tashi daga ruwa ya zama ruwan gareji wannan ya tashi daga ruwa ba za a ce mai ruwa kawai a yi shiru ba ko kuma aka sami yara marasa jin magana irin masu kewa ɗin nan sai wani ya zo sai ya kashi a gefe kawai sai ya ɗauko ya saka ciki kasa yara suna wannan iya shegen fada ba ko kuma su fitsari shi sa dai a dinga rufewa zai fi wala yara za su yin fitsari a cikin ruwan masallaci ana kamawa yara irin waɗannan na yanzu wanda ake haifar su da aljanu a jikin suna gama ba su jin magana karatu inda yaro yake samu yin wannan mugun tunanin yaro karami amma yana da tunani mugun tunani kamar ba a haife shi alal fitara ba to in dai baka ga komai ba to yana nan dai a matsayin at-tahuru ma'ahu lafzul qullataini fi garibun yace akwai matsala game da shi amma dai hadisin da ya kai labari malamin su tattauna akan shi tattaunawa mai yawa wa an asbul mundir ibnu zubair qala dakhaltu ma'a ubaidillah ibn abdullah ibn umara bustanan fihi maqra ma'in fihi jildu ba'irin mayyitin yace mun shiga wato cikin wata fadama tare da abdul ubaidillah dan abdullah dan umar mun shiga bustanan fadama ko lambu fihi makra ma'in akwai wani matattarar ruwa irin kwami da ake kwami da ake tara ruwa na musamman da a wani amfani da shi kaman pond haka ko makamantan shi sai a ciki sai muka ga jildu ba'irin mayyitin sai muka hangi fatar wani raƙumi ya mutu a ciki fa da sani an abihi fata wadda minhu sai ya lura da ruwan faƙultu zan ce mashi a tattawadda'u minhu kai Allah da shi wa fihi jildu mayyitin ba irin mayyit ga ga abin nan kana gani fatar gawar raƙumi fadathani an abihi annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza balaga alma'u qadra qullatayn aw thalathin lam yujannishu shay'un idan ruwa ya kai tulu biyu ko guda uku to babu abin da zai lalata shi wa mujahid ibn abbas kala idza kana al-ma'u qullatayn fasa'idan lam yujlis shay'un idan ruwa ya kai kulla biyu ko saboda haka baya najasa wa an jabir ibn abdullah kala kala rasulullah sallama idza balaga al-ma'u 40 qulla lam yahmil al-khabath idan ya kai wato bin nan tulu 30 40 shi kuma wannan ko sai malai yace hadha hadha harisun tafarrada bihi al-qasim al-umari hakaza wa qad galita fihi wannan na karshen qasim al-umari ya kadaci da shi kuma ya kuskure wa kana da'ifan fil hadisi dama mai rauni ne jarrahu ahmad ibn hanbal wa ibn ma'in wal bukhari wa ghayruhu kaga shi sai kawo da 40 wa na abdullah ibn amr ibn al-as qala idha kana al-ma'u 40 qulla lam yudanisu shay'un irin wancan ne shi ma wa an ibn jurayj qala akhbarani muhammad anna ibn uqayl akhbarahu anna ibn ya'mur akhbarahu النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا ولا بأسا idan ruwa ya kai tulu biyu baya daukan najasa ko baya daukan wani matsala ba a cewa yana da matsala qala fa qultu li yahya sai na cewa yahya ibn uqail qilalu hajar irin tulun kasa hajar qala qilalu hajar yace koi irin su qala fa adhunnu anna kullu qullatin ta'khudhu faraqaini ya ce to ina ganin fa kowane tulu guda ɗaya fa ya isa mangala ya isa lodin jaki za da ahmadu ibn ali ibn fi riwayatin wal faraqu sittata ashara ratlan faraq guda ɗaya kuma wato abin nan ne kilo goma abin nan goma sha shida ma'auni goma sha shida shine ake sa a gefe a sa ɗaya a gefe kaman tatutu kaman jakan hawa jirgi ko ya isa yi ko وفي رواية قال محمد فرأيت قلال حجر فأظن كل قلة تأخذ كربتين ناغا إرن تولن دا ايكي آوان دا شي نقص حجر تنكم للي ناغا ياكي جرما هكذا قال ابن تركماني هذا فيه أشياء أحدها أنه مرسل وانا حديث أكو مطلولي أكنسا دقتك شيني مرسلين وعن أبي إسحاق السبيعي عن مجاهد قال إذا كان الماء قلتين لم يجنس شيء قال قلت ما القلتين قال الجرتين يتي جركا قالوا قدابي هو أبن ندرو قدابي وعن عاصم بن المنذر قال الكلال الخوابي الإذاب سنة من يمن ين كونتينس أبو أبو الأوكروا وعن عبد الرحيم يعني ابن سليمان قال سألت بن إسحاق يعني محمد بن إسحاق بن يسار عن القلتين فقال هذه الجرار التي يستقى فيها الماء والدواريق wace waɗannan manya-manyan duro ɗin wanda ake zuba ruwa wanda ake zuba ruwa da ice da waɗannan tulunan ad-daurak wa an al-hasan ibn arafa qala samitu hushayman yaqulu al-qullatayn ya'ni al-jarratayn al-kibar manya-manyan duro wa muhammad ibn isma'il al-hassani qala qala waqi'un ya'ni bil qulla al-jarra wa ibn adam qala al-qullatu al-jarra to kaje duk wannan fasarori ne da malamai suka yi na abin da ake nufi da wannan ainihin wato alƙulla kafin mu rufe bari mu yi amfani da wannan dama mu sanya waɗannan bayan Allah cikin addu'a akwai alhaji Muhammadu Jibo wanda ya rasu shekaran jiya kenan ko ɗaya daga cikin dattawan tudun wada a dattijo ne mai shekaru da yawa kuma cikin mutanen kirki da suka taimaki addini suka taimaki mutane ya rayu sosai mu'ammar ina jin ya wuce shekara ɗari bawa Allah Allah ya gafata mashi Allah mai rahama da kuma matar mai girma madakin zazu wadda ita matar rasu cikin makon nan cikin dan talata ina jin ko laraba ita ma muna sata addu'a ubangiji Allah ya gafata mata Allah ya mata rahama Allah ya sa su huta kuma Allah ya sa mu cika da imani sai kuma Alhaji Sabo shediyan marayu wannan da ke na anguwa ɗaya daga cikin mutanen kirki masu taimakon al'umma masu taimakon addini an ce jiya ya hatsarin mota kuma ya samu fracture ya samu karaya a cinyarsa na jin yanzu haka ma ana can ana mishi surgery a wani asibiti da ke can hanyar mtd to musa su cikin addu'o'i ubangiji allah ya ba shi lafiya allah ya sa da mai kafara allah ya sa kuma a yi mishi aiki wanda za a samu nasara insha allah kuma in mun samu hali duk wanda ya samu hali a je a duba shi yanzu haka ma da akwai wanda su tafi daga nan a madadin dara da salafiya su kai mai ziyara ta dubiya sai aka ce kuma ai yanzu ake masa sajiri din za mu sarara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah